وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau muna safiya ta lahadi ashirin da uku ga watan jimadil akhir hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha nawa ga wata yau sha hudu ga watan sha biyu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna addu'a min alkitabi was sunnah والنفر الإمام سعيد بن علي بن وهب القحطاني ألا مدوكة تركيه لأنفا يقافر تاني wannan shi da rasu mana ashirin da biyu a jiyarin gyar karatun wannan littafi idan jama'a musulmi wasu manta ba a wancan darasin namu mun tsaya ne akan addu'a ta ɗari da bakwai فدن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء يوزم تاشا كانت دريد أنهم واتو دريد تقوى أو تنسخهما زي زما دريد شا تقوى الله ملك جنسك يسام داش اللهم قنعني بما رزقتني
اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وبارك لي فيه واخلف علي واخلف علي كل غائبة لي بخير كل غائبة لي بخير
اللهم قنعني بما رزقتني اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وبارك لي فيه واخلف علي واخلف علي وأخلف علي واخلف علي كل غائبة لي بخير wannan hadisi imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak ala sahihaini kuma imam zahabi ya wafaqa shi ya dace da shi wajen inganta wannan hadisi bayan shi imam al-bayhaqi a cikin littafin al-adab ya rawaita wannan hadisi hakanan a cikin ad-da'wat al-kabir hakanan ibn sunni a cikin littafin al-qana'a hakanan ad-diya a cikin littafin al-mukhtara duk sun fitar da wannan hadisi hadisi ne wanda ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullahi dan Abbas yadda hadisin yazo yace wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كثن شينا الدعاء ينا شيوا اللهم قنعني بما رزقتني يا الله كودا تردني أرزك عندك باني أرزك عندك أزرتاني لشي يا الله كسايا وداشي زوشياتا in aminta in ji cewa lallai wannan abin da kai mun alkhairi ne kuma ɗimbin rahama ce mai albarka a gare mu wa barik li fihi Allah ka sanya mini albarka a cikin sa wa akhlif alayya ko wa akhlif alayya duka ya halatta a karanta da waje guda biyu wa akhlif alayya an gani idan ka idan ka idan ka share wannan mai ake cewa hamzatul qat'i ka ci karanta sai ka ta wakhluf alayya ka sanya wa lamun din nan mene bomma Allah ka mayar min wa akhlif alayya idan ka sa hamzatul qat'i ka ce wa akhlif nan kuma sai kai kasara akan ni kasan lamun wa akhlif alayya Allah ka maye min gurbi kullu ghaibatin li bi khair dukkanin wani abin da na rasa ya Allah ka maye min gurbinsa da wani abin mafi alkhairi fiye da wannan abin da na rasa jama'a mun gane wannan wannan addu'a kaga tana dimbin alkhairi ya zama mutum yana yin ta Allahumma qanni'ni bima razaqtani ya Allah ina roƙonka ka azurta ni abinda ka azurta ni da shi ka sa ya wadaci zuciyata in wadatu gabarin roƙon mutane ya zama duk arzikin da kamun na yarda da shi sannan wa barik li fihi me ma'anan wa barik li Allah ka yi min albarka a cikinsa shine ka yi min ƙari ka sanya wannan arzikin nawa ai wa ja'alhu namiyan ka sanya arzikin ya zato mai haɓaka a kullum an gane wannan shine albarka abu karami kana ganin shi ta haɓaka yayi ta girma yayi ta girma har a wayi gari ya zama arziki wanda yake mai yalwa wanda kuma yake na halal kuma wanda yake mai daɗi mai kyau mai sarki shine ma'anan wa barik li fihi bayan wannan sai ka ce wa akhluf wa akhluf alayya ko wa akhlif alayya wanda zamu karanta wanda yake cikin musafin ku wa akhluf alayya Allah kamaye mun gurbi kullu ghaibatin li bi khair dukkanin wani abu wanda na rasa Allah ka maye min gurbinsa da abin da ya fi shi alkhairi jama'a mun gane wannan domin jama'a duk abin da ya wuce maka a rayuwar da ya tsere maka to Allah zai iya musanya maka da abin da ya fi wannan alkhairi kun yarda Allah ya baka wani ɗa sai ya karɓe shi sai ka ci gaba da addu'a ya Allah ka maye min gurbin wannan ɗin da ka bani ɗan nan namiji ne ko mace in Allah ya ga dama sai ya baka ɗan da ya fi wannan hankali ya fi shi tunani ya fi shi biyayya ya fi shi arziki ya fi shi komai sai ya mai maka abin da ka rasa hatta lokaci da ake cewa in ya wuce baya dawowa ko to lokaci ka ga shekara uku baya kana ta wahala akan wani ɗan abin da ka kasa samun mafita a kansa amma lokutan da suka rage maka kafin lokacin mutuwa idan Allah ya sanya musu albarka sai ka ga komai ka taba ya zama arziki kawai arzikin da baka samu shekara arba'in ba baya yanzu a shekara ɗaya sai ka samu wannan arzikin ya ninninka abin da ka rasa a baya babu abin da Allah ta'ala bai iya yi ba subhanahu wa ta'ala shi yasa kullum muke cewa duk wani abin da zaka roƙa ka roƙi ne ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala jama'a wannan wannan addu'ar ta kunshi mutum ya roƙi Allah ya azurta shi mafi alkhairin abin da ya rasa an gane kowane irin alheri ne kuma ka rasa wata budurwarka kana ci kuka irin yadda samari suke yi ya kwana bai bacci yana kallon hotunta yana magiya ya ta sa kuɗin soyayya yana hawa akan tiktok haɗa ɗan hawayensa ko da ɗan hawayenta ce ba za ta ƙara yin soyayya ba ashe wannan da take ƙauna ba shi bane alkhairi a rayuwarta sai ta kuka saboda an hana ta shi ko ta rasa shi ko ya yaudare ta kawai kwatsam sai Allah ta'ala ya turo wani wanda ya fi shi wanda ya fi shi capacity mun gane wannan capacity ake magana eh wanda ya fi shi capacity ya fi shi addini ya fi shi kulawa ya fi shi iya soyayya bugu ɗaya zai miki sai ga kin manta da wancan ki ce tab Allah ya cece ni ko kuwa a kware da gaske kai maka ce wu Allah ya cece ni gashi na wani ta'aura tana ta azabta da shi tana gasa shi ni kuma gashi Allah ta'ala ya canza min da wanda shi ta alkhairi idan ce tab a shi wancan na rasa mugu ne inda na aure shi yanzu ina ina cikin da na shiga wancan ina nan na cikin tashin hankali jama'a mun gane wannan wannan kenan sannan jama'a mu sani babu wani abu a rayuwar nan da Allah ta'ala zai maka a rayuwar nan dai kamar Allah ya baka wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata jama'a kun ji manzo Allah ya ce haƙiƙa wanda ya musulunta ya rabauta abu na nawa abu na farko na biyu wa ruziqa kafafan aka bashi arzikin rufin asiri abu na uku wa qanna'ahu Allah bima atahu Allah ya wadatar da zuciyarsa da dukkanin abin da ya baka na alkhairi duk abin da Allah ya baka sai ya ga dama ya wadatar da zuciyarka wani yana nan kana ganin kai ba kowa bane amma wani irin arzikin da ka raina din nan shi shi yake so ma ya samu a rayuwarsa ko wanda ya samu shi ya komai yayi duniya lebur kai ma kana hangen na sama da kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗe mu cewa kada mu dinga kallon na sama da mu akan me akan sha'anin rayuwar duniya manzo Allah ya ce la tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku dinga kallon wanda ke saman ku a cikin abin duniya wanzuru ila man huwa asfala minkum ku kalli wanda yake kasa da ku sai manzon Allah ya ce bai dalili ta ce huwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah alaikum wannan shine zai bayu zuwa ga kada ku raina wannan ni'imar da Allah ta'ala yi muku jama'a mun gane wannan su kana buƙatar wannan addu'a a koda yaushe Allahumma qanni'ni bima razaqtani Allah ka wadatar da zuciyata dukkanin abin da ka azurta ni da shi wa barik li fi wa barik li fihi ka sanya min albarka yalwa da ƙaruwa da haɓaka a cikin sa wa khuluf alayya sannan Allah ka maye min gurbi kullu ghaibatin li duk abin da na rasa bi khairin da wani alheri Allah madaukakin sarki ya samu dace zaka jama'a kun ji naka kenan duk abin da ka rasa kana wannan addu'ar ba za ka yi bakin ciki ba jama'a ba za ka yi bakin ciki ba Allah ka yayi mana bakin ciki da damuwa addu'a ta 109 اللهم حاسبني حسابا يسيرا
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا wannan hadisi imamu ahmad da hakim suka rawaito wannan hadisi a bisa sharɗin a bisa sharɗin imamu muslim wannan hadisi na wane ne hadisin na na aisha Allah ya ƙara mata yadda gashi mala ya kawo shi a nan hamish zan karanta mana mala ya ce qalat aisha radiyallahu anha na na aisha Allah ya ƙara mata yadda masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama siddiqa binta siddiq Allah ya kara musu yadda ita da mahaifinta nana Aisha ta ce salamman sarafa qultu ya nabiy Allah haka ne ko ya rubuta amma dai tana ba da labari ne game da ainihin wato hisaban yasira ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yana sallah sai ta ji daga cikin addu'ar da manzon Allah yake yi shine manzon Allah yana addu'a yana cewa Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai min kididdigar aiki kididdiga mai sauki shine hisab kididdiga a ce rana kaza ga watan kaza kayi kaza an rubuta da ka fita kayi kaza da ka hau kayi kaza da ka sauka kayi kaza da ka kalla kayi kaza da kai kaza kayi kaza za a yi ta maka lissafin ayyukanka ranka ta kaf babu wani abu kwaya ɗaya da zai rage face sai Allah ta'ala ya yi maka ƙididdiga sannan sai a zo a duba to sai a ɗaura akan mizani a yi awu a gani menene abin da zai rinjayi wani ko menene zai rinjayi wani alherinka ne ko sharrinka zunubinka ne ko ladanka an gane wannan shi tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce falamman sarafa yayin da manzon Allah ya idar da sallah qultu ya nabiy Allah sai nace ya ma- ya annabin Allah mal hisabul yasir wani hisabi ne mai sauki qala manzon Allah yake da ita an yanzura fi kitabi shine Allah ya dubi littafin da aka rubuce sakamakon ayyukan bawa فيتجاوز عنه شي الله تعالى يا يافي مسا يا كود كي game da waɗannan laifukan nasa innahu man yuqish alhisab yawma idhin ya aisha halak manzo Allah ce domin ya tina na aisha duk wanda aka yi wa kalata a wannan ranar na hisabi haƙiƙa ya halaka kun san kalata ko Na'am, kun shiru. Hausa ne. A'a, ƙalata. Abin da yake ma ƙalailin cewa shi ne abu komai ɗaya bayan ɗaya abu diddigi akan abu. A dinga ƙididdigan laifi ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, duk wanda aka yi wa ƙalailin cewa wajen hisabi, ya ce Aisha halaka to ya riga ya halaka a wannan ranar bari shiga aljanna ba sakamakon sauta in ji annabi Muhammad amma kaji wani ya cewa shi baya ma aiki a wurin Allah dan Allah ya bashi lada shi ya wuce nan wannan wannan dabi'a ce ko ce wani bangare ne daga cikin wasu daga cikin mabiya da kun sufa ya cike wannan sai sai ce shi yanzu ya kai matakin da baya bauta Allah dan Allah ya bashi lada shi ya kai matakin da kawai yana bauta Allah saboda soyayya ne saboda bege amma maganin wuta ko aljanna shi ba sa gabansa tunda wani ma ya ce in ya so in ya ga dama wutan Allah ma sai ya kashe ta saboda ka ba wani wanda zai shiga wuta kawai eh in ya ga dama kuma zunuban dukkanin talikan Allah gaba ɗayan su sai ya shafe su yanzu ba wani mai laifi na ji wannan da kunni na na basira yana faɗin wannan yana hikaitowa ne shi hikaya yake ita kaga wannan sai dai hikaya ko ko tatsuniya a satiril awwalina Allah ka tsare mana imani to lokacin ma malam ana jin tashi hankali wa ma zai ga wani Allah ka sa mu cika da imani to annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya Aisha duk wanda aka yi wa ƙalailaita ƙalata a wajen hisabi aka bi diddigi aka ƙididdige yawan ayyukansa da zunubansa da laifukansa da irin tarin ni'imomin da Allah ta'ala yi masa a kansa da ce manzo Allah ce wannan ya halaka sai manzo Allah ce mata wa kullu ma yusibu mumina kuma duk abin da ke samun mumini a duniya yukaffiru Allahu azza wa jalla bihi anhu Allah ta'ala zai kankare masa zunubansa hatta shaukati ta shuku kai hatta kaya da mutum ke kaya da ke sukan mutum idan ya taka ta an gane wannan aiki to wannan yana daga cikin abin da ke da tasiri wajen ainihin wato a rayuwar bawa Allah ka sa mu cika da imani daga jama'a kun ji wannan riwaya kenan ta wani Imam Ahmad ibn Hanbal an gani don tana cewa ne daga na'am hadithin ya zo a cikin sahihul bukhari lamban hadithi na 6537 al-imam bukhari ya rawaci wannan hadithi daga nan aisha Allah ya kara mata yadda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك باب ونمت من دذا أيوا حسابي أرانا القيامة duk yawan tarin ayyukansa ba ce wannan mutumin sai ya halaka in ji manzon Allah ku gane da al'amarin yake manzon Allah ya ce babu wani ahadun manzon Allah ya ce an gani babu wani mutum wanda za a yi wa ƙididdigar aiki a ranar alkiyama illa halaka face wanda mutumin ya halaka face ya taɓi ya shiga wuta faƙuntu ya rasulallah sai nake da shi ya manzon Allah alaysa qad qala Allah ta'ala yau ashe Allah madaukaki bai ce ba fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka bashi littafin sa a hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sanu za a yi mar kididdiga kididdiga mai sauki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يشهد إتاء إنما ذلك العرض يو أيوة أن حساب أنك ذا أي من سوك ذا أن بجرو دو سيان أيوك نكوي أنغاني ذا أن كاولي تافن أنك كلو سيان أيوك كوي تاسجي كان أغافر دامك نفتشين العرض كوي ذا أن ددو باري سما سما هكذا إنما ذلك عرض الأرض wannan abin da za a yi kawai za a ɗan bibi sama sama ne sai manzon Allah ya ce da ita walaysa ahadun yunaqashu al-hisaba yawm yunaqashu al-hisaba yawm al-qiyamah illa uzziba manzon Allah ya ce domin jama'a babu wani mutum da za a yi wa kalata wajen hisabi abu diddige wajen yi marki diddigan aiki a wannan ranar fashi sai Allah ya azantar da shi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shi kuma da ake maganin hisabin ya shira kungiyar da yake an gani za a dan bijiro da wani bangare ne kawai na aikin bawa daga nan Allah ta'ala sai ya kalle shi sai ya ce to shikenan ya ji an gafarta mishi wannan zunubin nasa jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi har ila yau akwai wani hadisi na dubu hudu da ɗari tara talatin da tara al'imam bukhari ya fitar da hadisin daga nana aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa ya rasu take cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce laysa ahadun yuhasabu illa halak babu wani mutum da za a yi wa kididdigar aiki a ranar alkiyama ba ce ya halaka qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon allah ja'alani allah fida'ak Allah ya sanya ni in zamto fansa gare ka ya manzon Allah alaysa yaqulu Allahu azza wa jal ashe Allah madaukakin sarki mabuwayi ba yana cewa fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah yana cewa ba lalle wanda aka bashi littafinsa a hannun dama da sannu za a yi mar hisabi hisabi mai sauki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita qala sai ce zalika al-ard yu'radu a wannan dan dubawa ne kawai za a dan bincika sama sama wa man nuqish al-hisaba halak manzo Allah ya ce wanda ko aka yi wa kalailaita wajen mene wajen hisabi wajen bibiyar diddigi to sai ya halaka a wannan rana tarihin wato alkiyama Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe bayan wannan mun sani akwai hadisin na Aisha har ila yau wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi a lambun hadisi na dubu uku da casa'in da uku hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce nace ya Rasulallah ya manzon Allah ka bani labari inni la'alamu ashaddu ayatin fil Qur'an tace ya Rasulallah ni fa na san ayar da tafi kowace aya tsanani a cikin alkur'ani mai girma qala sai manzo Allah ya ce mata ayyatu ayatin ya aisha wata aya ce wannan yake aisha qalat sai aisha take ce da shi qaulullah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki man ya'mal su'an yujza bih duk wanda ya aikata wani mummunan aiki sai an yi mar sakamako a kansa za a saka mar da shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alimti ya aisha anna lil mu'mina tusibuhu an-nakbatu aw ash-shawkatu fayatakafa'u bi aswa'i 'amalihi wa man hutiba 'udhiba mun ga Allah ke mutaba aisha baki san cewa mumini yana shan wahala a rayuwa ba wata bakar wahala ta kan sami mutum mumini ko ya taka wata kaya sai Allah ta'ala ya daidaita wannan wahalar da ya sha da wasu laifukansa sai ya yafe masa wasu laifukan nasa mafiya muni manzo Allah ya ce da ita duk wanda aka yi wa bin diddigi wajen hisabi to sai an masa azaba a ranar alkiyama qalat na Aisha ta ce wa manzon Allah alaysa Allah yaqul yo ba gashi Allah yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sani za a yi mar hisabi mai sauki ba qala sai manzon Allah ya ce da ita zakumul ardu ya Aisha wannan ai dan bijirowa za a littafin kawai dan dube shi sama sama haka a wuce man nuqishul hisaba uziba duk wanda aka yi wa binciken kwakwaf wajen hisabi tabbas ya halaka Allah ka shirya da mu Allah ka tsare mana imanin mu jama'a wallahi mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah duk abin da ya zanto mummunan laifi ne wanda ka san kana yin sayo da gobe zai iya ja maka azabar Allah wallahi ka nisance shi domin Allah ta'ala yana duba irin nufi an gane da manufa da ke cikin zuciyar bawa akwai abin da za ka aikata ka san kuskure ne baka yi shi da ganganci ba akwai abin da kai kayi ka san ganganci kake yi kuma kullum kana aikata wannan laifin kuma ka kasa daina ma ka tuba zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ka sa mu dace Laka jama'a kun ji wannan hadisi daga Imam Abu Dawuda Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Laka jama'a kun ji wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan bayani. An gane cewa duk aiki za dan taba shi ne kawai dan sama sama. Amma dai duk wanda aka yi wa titsiye wajen hisabi aka bi diddigi lalle wannan sai an masa azaba a wannan rana Allah madaukakin sarki ya tsaye mana imanin mu Allah ta'ala ka sauka mana hisabi a ranar alkiyama Naka jama'a kun ji don haka jama'a kowa ya shirye ta yi shi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana hisabi mai sauki to jama'a kun ji akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari a cikin al-adab al-mufrad al-imam al-bukhari ya rawaita wannan hadisi كتاب الأدب باب da ke bayani babu sikirin mu'mini ala nafsihi babin da babin da zai bayani akan Allah yakan suturce mumini a ranar alkiyama akan laifukansa an gane annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yadnu ahadukum min rabbi Allah ta'ala da kansa ɗayan ku zai matsa wajen Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya ba'a kanafahu alai, har Allah ta'ala ya ɗaura wa bawa suturansa a kansa. An gani? Shi Allah zai keɓance tsakanin shi da bawa a ranar alkiyama. Fa ya ƙulu, sai bawa ya ce, sai Allah ta'ala ce wa bawa, amilta kaza wa kaza ka yi kaza ka aikata kaza ka aikata kaza fa ya ƙulu na'am shi kuma mutum yana cewa eh Allah na yi eh Allah na yi wa ya ƙulu amilta kaza wa kaza fa ya ƙulu na'am fa ya ƙarriru Allah na cewa ɗan adam ka yi kaza ka yi kaza ɗan adam na cewa eh na yi eh na yi eh na yi sun ya ƙulu sanin sai Allah ta'ala ya ce wa bawa inni sakartu alayka fid dunya a duniya na rufa maka asiri lokacin da kai wannan laifin babu wanda ya gani ko fa ana aghfiru aghfiru aghfiru halaka al-yawm to a yau kuma zan gafarta maka zunuban ina fata an gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadin wannan jama'a ila ta kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin duk al'ummata Allah yana gafarta musu zunubansu sai waɗanda suke bayyana laifin nan a fili in dai mutum yana bayyana laifi a fili ana gani shiru da muzu baya shayin a ga yana aikata wannan laifin to shi wannan Allah baya gafarta mishi a ranar alkiyama Allah sai ya tona mar asiri mun gane wannan shi yasa daga cikin wannan in ka faɗi laifinsa baka gulma ba akwai mutumin da ke bayyana laifi a fili an gane akwai abin da kana tsayawa kai kai kadai zunubin kai kadai kake abin ka baka ne ka ne bata littafin nan tabbatacce an gane wannan akwai laifin da kana yin sa amma tsakanin kai da Allah ne Allah ne kaɗai ya san kana yi a cikin mutane ba ka bayyanawa don kada ma wani ya kwaikwayi wannan laifin naka to wannan abin idan kana yi ranar alkiyama Allah ta'ala ne gafarta maka matuƙar kana tuba ga Allah kana kuma neman gafaransa Allah ka azurta mu da tuba kafin lokacin da yayi to sai mu tafi addu'a ta ɗari da goma اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك abin da kake cewa ya Allah ka taimake ni ala ka taimake mu ala zikrika akan ambatonka wa shukrika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma kyautata bautarka an gane wannan eh jama'a wannan hadisi hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad ɗinsa hadisin Abu Huraira an gane wannan ai hadisin Abu Huraira ne wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana gaya wa sahabbansa yana cewa shin cikin ku akwai wanda yake so yayi kokari wajen abin da ya shafi ainihin wato addu'a an gane eh haka manzon Allah ya faɗa cewa a tuhibbuna an tajtahidu fi du'a shin kuna so ku baza capacity an gane ku baza capacity wajen addu'a ku yi kokari sosai wajen addu'a kuma Allah ya karɓa muku qulu manzon Allah ya ce ku ce idan za ku yi addu'a ku ce Allahumma a'inna ya Allah ka taimake mu ala zikrika a bisa yawan ambatanka kada yanzu muna mantawa da kai ya Allah an gani wa shukrika da godiyan godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma kyautata bauta zuwa gare ka jama'a mun gane wannan wannan hadisi jama'a yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a wajen musulmi ya zamto yana yawan yinta an gani ma'ana idan kai kokari kana yawaita yin wannan addu'ar to Allah subhanahu wata'ala zai karba maka wannan addu'a wannan addu'a jama'a tana da girma kwarai an gani saboda saboda me saboda alaƙarta da abinda aka rataya aka rataya ta da shi an gani domin jama'a mafi girman abinda zaka samu a wurin Allah shine ka samu taimakon Allah haka ne akan me akan komai idan Allah ya zanto shine mai taimakonka kowa ma ya juya maka baya baka da matsala baka da kai in ko ka dogara da wani to ka riga kawo finta ka wulakanta haka ibn al-qayyim ke faɗa yace wanda ya dogara ga Allah hakika wannan Allah ya isan masa wanda ya dogara da bayi kuma tab zai sha mamaki bayi ba abin da za su yi maka sai abubuwan nan guda nawa guda uku musamman idan akan wani aikin alkhairi ma kai in bayyana kun kyale kun kusan su na'am wani malami ya ce in madahuka zammuk yau in sun yabe ka gobe su ne masu zagin ka su ne masu zarginka su ne masu aibata ka mun samu nawa yawwa na biyu wa in nasaruka khazaluk in yau sun taimake ka gobe su ne za su tabar da kai kana buƙatar taimako sai su ne sai su wani su baka wuri ka ce wani zo mana ce a ni ma abin da ke gaba na ya ishe ni na ukunsu wa in rafa'uka wada'uk in yau sun ɗaga ka sun maka tawai kun san tawai me tawai irin wasan da ake ma yara daga yaro haka na mishi in nan nan nan ko yana dariya yana yana munna shine tawai an gane shi wa in rafa'uka in yau sun maka kai wani abun garinta an zo ana tayaba maka ana kaiwa ne alhamdulillah ana daga ka ana maka wasan da yara suke yin nan ko me yake ce mata wanda za a kama hannu da kafa ana jefa mutum sama in ya dawo sai a cafe shi me yake ce wannan wasan mun tawai ko an gane wannan ai to in sun maka wannan a gobe kuma su ne in sun daga ka sai su kauce su baka waje ka fatsu da baya tun ba ruwansu ka karya baya a ka kuje a ka kuma mai kai dai ba ruwansu da kai to ne ya zama wannan shine alaƙar ka tsakanin bawa da bawa a ƙarshe abin da zai faru kenan to ina kai ina bawa za ka gane wannan idan ka koma cikin alƙur'ani mai girma wannan ba ina gaya muku da ka bane ina fata an gane wannan yawwa domin Allah ta'ala yana cewa ranan da Allah ta'ala zai tashi alkiyama duk waɗanda aka bautawa da waɗanda suka bauta shi kai ku zo ku taimake mu da cewa ba ruwanmu wallahi tallahi mu ba mu kuke bauta a duniya ba ko ku kuka dinga ce mana fa ku zo ku bi kaza kaza yana da alheri kaza akwai falala kaza kaza kaza ce wallahi tallahi ƙarya ne mu wallahi mun san da wannan ba kaji a duniya ko shi ke ce maka ai wannan hanyar ita ce hanya majeciya yanzu haka muna cin daukin aljanna muna kaza muna kaza a duniya ya ta rudanka wannan rigimar sai an yi ta a gaban Allah haka Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah ya ce ya kai ne kansa Qur'ani da zaka ga azzalimai a ranar alkiyama suna tsaye a gaban Allah يرجع بعضهم إلى بعض القول سنا ميدا ودجونا سنا سائنسا سنا ميدا ودجونا مرتني يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا وأندا ما سرونيني سنا درون قلوة أكتو تشيسو أكدونا مسوتا هنيا تدبا بات ألا با za su dinga cewa waɗanda suka yi girman kai waɗanda suka batar da su da to laula antum lakunna mu'minin da ba dan ku ba wallahi da muka ci mumini a duniya qala alladhina istakbaru lil ladina tud'ifu sai waɗanda suka yi girman kai masu atar da mutanen kenan sai su ce da su anahnu saladnakum anil huda ba'da izakum yanzu mu ne nan muka kawar da ku gaba da hanyar shari'a bayan ta zo muku ina ba bal kuntum mujrimin ƙarya kuke ku je kawai masu laifi ne ku je kawai matsiyata ne dama can batutu ne kuma قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ما سروني وقد أكبتر سيسو ما في جرمان كيري سكبتر دسو بل مكر الليل والنهار كشي آآ قريا كشي ما كيكي دري دراناني إن تأمروننا يا يند كشي أمرتم أن نكفر بالله مكافر شيء الله ونجعل له أندادا ودين سنيا والله كيشيوي ina fata an gane wannan kwarai kun ji Allah ya ce wa asarru nadamata lamma ra'u al'azab za su bayyana nadamar su yayin da suka ga azaba wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladhina kafaru sai mu sanya kukumai a wuyan waɗanda suka yi kafirci hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ba za a sakan ka musu da komai ba sai abin da su kasance suna aikatawa Allah ka tsare mu to kun ji saboda ka ranan da Allah ya tashi mala'iku Allah ce wa yawma nahshuruhum huwa yawma yahshuruhum jami'an ran da Allah zai tara mutane gaba daya thumma yaqulu lil mala'ika sannan Allah ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun shin waɗancan ko suka kasance suna bauta a duniya ملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم شاء الله كيني مجد إن شلا مرمو بنسو بل كانوا يعبدون الجنة آآ سنك في جسنا بوتاوى الجنون أكثرهم بهم مؤمنون وفي يوانسو دع الجنون سكي إيماني كاجي haka za a yi ta yi a ranar alkiyama ƙur'ani a cike shi da irin wannan wani kuma zai kuma ya ce a ai za a ce maka ai rayuwar duniya ce kawai ai wacce wannan ce hanya majaliciya da kayi kaza kayi kaza kawai shi kenan Allah sai ya yafe maka kuma wallahi malam alƙur'an ƙarya ne mun gane wannan aiki haka ne to amma saboda ruɗi irin na rayuwar duniya haka za a zo menene a suratul yunus ne Allah ta'ala yake cewa والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنها كأمين كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا من ده الله يتارى سببا سيم فلا ونسكن شركة مكانكم أنتم وشركاؤكم خذوكم آه كتاء عندك تكود وعندك كهدا من سوء ورنبوتا التي فزينا بينهم وقال شركاؤهم Allah sai ce sai waɗanda aka haɗa su da su a wani sai ma kanu iyana ya abudun ce Allah wallahi ba muke bauta ba ba ruwanmu ba mu kace su bauta mana ba shi yasa bayan an shiga wata shaytan zai wannan hudu ba tashi ta iskanci fa qala shaytanu lamma qudiya al-amr aha inna Allah wa'adakum wa'd al-haqq Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum amma ni na muku alƙawari amma na saba muku amma ku je wa ma kana li alaikum min sultan ni ku ba da karfi ne muku ba ban tirsasa wa kowa ba cikin ku illa an da'awtukum fastajabtum li ni kawai kiran ku ne sai ku amsa min ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya dan haka a yau ni ba zan iya taimaka muku ba kuma ba za ku iya taimaka min ba inni kafartu bima ashraftumuni min qabl da haka a yau ni dinnan na bijire wa duk abin da kuke haɗa da Allah da shi wajen bauta ba ruwana kowa ya ta kansa kaji asalin ogan ma kenan ko kuwa ko ce tsakanin mutum da mutum ne wanda kuma tsakanin oga da yaransa shine shedan ko Allah ka tsare mana imanin mu to don haka na cewa Allahumma a'inni ya Allah ka taimake ni kaga nan ne ma kake yi a wurin Allah ya maka mene yi maka taimako an gani a shekul islam bin taimiyya rahimahullah ta'ala yana faɗin wannan magana yana cewa mafi girman abin da bawa zai samu mafi girman addu'a mafi amfaninta shine mutum ya samu taimakon Allah wajen samun yardansa an gani don mafi girman abu shine ka samu ɗauke ko ka iya kai ɗauki ga wanda ke cikin damuwa ko yake neman taimako an gane wannan to ka ji wannan don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ka yi wannan addu'a ka ce ya Allah ina neman mai taimakonka iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke neman taimako yanzu wannan haddabin wani ya faɗi ya zai a ce a nemi taimakon Allah ba za a bi ta hannun wani ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke neman taimako an gane wannan kai eh mafi amfanin addu'a kenan in Allah ya taimake ka shi kenan an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to Allahumma inni ala zikrika ya Allah ka taimake ni akan yawan ambatonka wa shukrika da godiya gare ka wa husni ibadatika da kuma kyautata bauta zuwa gare ka an gane wannan Allah ta'ala ya samu ya samu gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da Mu'adh dan Jabal wannan addu'a yace ya Mu'adh ya kai Mu'adh inni uhibbuka da da Allah jama'a ku ji wannan gata manzo Allah ya kalle shi shi ya kai mu'azu ina ƙaunarka kai Allahu akbar mu'azu ya ji daɗi manzo Allah ke shine shugaban malamai na al'ummar manzon Allah kakaf manzo Allah ya ce shi ne jagoranci tawagar malamai zuwa gidan aljanna sai manzo Allah yake cewa in ma an ta shiga aljannan fa da tsakanin shi da malaman ba wai zai zama irin dab da dabbare kamar sahun sallah ko galiman a gaba ga sauran na bin shi a baya ce a akwai wata akwai wata bulaliya a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam irin ta ta kada doki ko kada raƙumi sai manzo Allah ya dauki wannan bulaliyar sai ya burga ta da nisa shin ce to tsakanin mu'azu da tawagan malamai kamar nan da can shi yana jagorantar za su shiga aljanna su kuma suna daidai nan manzo Allah ce ya kai mu'azu ina kaunar ka ina son ka ya kai mu'azu yace la tad'anna an taqula dubura kulli salat kada ka yadda kai sakaci ka bari bayan kowace sallah ta farilla ba shi ka karanta wannan addu'a sai ka ce Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika kun ji addu'ar manzo Allah ta bayan sallah eh ba ba ba alantar kai da ilahi ke karanta ba ya Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika eh kun ji addu'ar manzo Allah kenan so kuma malamai suka ce dubur salawat akwai addubur dakhili akwai addubur khariji ma'ana ƙarshen sallah tana da cikin sallah din tana da ina wajen sallah ko ne zaka iya yi ma'ana ka gama tahiyya kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsarin Allah daga abubuwan nan guda hudu ko daga cikin addu'o'in da zaka yi kafin sallama shine ka ce Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan me yawa yawan ambatanka da godiya gare ka da kuma kyautata ibada zuwa gare ka ina muku rantsuwa da Allah babu wani wanda ya sai da Allah yadda Allah yake so sai Allah ya taimake shi kana ganin wani mutum ga girma kamar mai hankali malam amma a dungure yake a addinance wallahi malam wani sai ya fa yana buga gangafa yana rawa yana tekar rawa kuma Allah yake wa bauta irin abin da Allah ya aibata wa arna da shi wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya Allah ke sallar su addu'an su bata zama komai ba a wurin ɗakin Allah illa muka'an face tafi kawai wa tasdiya da kuma sowa daga murya kawai a ce ce waƙe waƙe Allah ke mana tsari ala bi zikirillahi ta umma inil qulub dan haka ba a cewa kai ta ambatan Allah sai ka hauka ci ambatan Allah baya sa hauka na kuwa yake sawa eh alquran ambatan Allah na kuwa yake sawa wallahi ambatan Allah natsuwan zuci yake sawa ciki da waje daka da waje malam zaka ji ka cikin kwanciyar hankali baka da matsala amma idan mutum ya hauka ce malam Allah ya kyauta ido ne shaitanin aljani ya haushi ko ya birkita mai tsari mana eh Allah kai mana tsari wa alaikum assalam za ka iya bayan ka sallama sallah eh dama na ce akwai adduburu dakhili akwai alkhariji idan ka yi ta a bayan tahiyya kafin ka sallame sallah to wannan fa biha wa ni'mat in kuma baka samu kayi ba to bayan ka idar da sallah ka yi astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam yadda ya tabbata daga bakin annabi muhammad yadda hadisan suka zo a jere da juna ka gama wannan sai ka ce allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to in kana wannan addu'an kuma zai yi wahala ka ji kana da kasara wajen bauta Allah wallahi malam wannan wata allura ce ta musamman in kana so ka magance matsalan ka ji an kira sallah ka ji ka ba ladan ne ya cika matsa ha an kira ka ji ana kiran sallan a kira sallah a tada iqama har a kusan idarwa kana nan kana zaune a dandali a to akwai matsala Allah bai taimake ka bane amma Allah na ma taimako kana jin an kira sallah ka ce a maza maza a kawo mu ruwa ko ka ji ka samu ruwa kai alula nan da nan da an zo an fara magana ka kulle shago wani dan a zan je masallaci ne in kana so ka jira sai na dawo bayan Allah na kware kenan ko eh ba maganin cewa a tsaya qul ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara wani saboda yana buga game ba zai tsaya ya sallah ba sai ya karasa wannan game din ludo ne karta ne na kan waya ko James ne iri-iri ga sunan iri-iri ko ba su da iyaka shi yasa duk wanda Allah ya bashi wayar hannu ya zama yana yin buga game to shi kaga ya zama wawa ba ku gane ba zai zama wawa ka san wawa shine mutumin da bai san abin da ya dace ba shi yana ɓata lokacin shi a banza a wofi shi dai ba kuɗi za a biya shi ba shi dai bai ambaci Allah ba ko bai wani abin da zai amfani da rayuwarsa ba ko rayuwar wani kawai yana nan yana ta wasa abin shi kisa ni da zaran na sai waya abin da nake fara gogewa a wayata shine games an gani amma kuma akwai games masu amfani na musulunci software ne za ka ɗauko ka fara zai fara yau za ka fara haddace kaza gobe ka haddace kaza kamar game yake jibi yau za su baka tax za ka yi kaza so za ka yi tasbihi so ɗari za ka yi kaza so kaza za ka rasa la hawla wala quwwata so kaza kaga wannan aya bane ne amfani sai ka tayin abinka eh akwai da koyin qur'ani wanda kawai za ka ajiye ne kana karanta ma software qur'ani AI ne din da kai kuskure sai sa ka din sai tsaye da kai sai ka karanta ayar da ne sanin zai wuce ya amma kuma karatunka da Hausa ne ba zai gane ba ko idan shi yana gane karatu da larabci eh misali kana karatu kana sai karanta ainu sai ka ce sai ka ce alhamdu kaga na a da ka sa sai ka fa gane ba me kake nufi yanzu a madadin alhamdu ko tawwa Allah ya sa mu dace to jama'a kun ji wannan addu'ar kada mu cinye lokacin anan sai ne sai wace addu'a za mu tashi? yawwa na'am addu'a ta gaba ita ce addu'a ta ɗari da goma sha ɗaya اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا يرتد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد في أعلى جنة الخلد
Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan addu'a ce da ta tabbata daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ne wanda wane Imam al-Hakim ya fitar da shi ko sannan Imam Zahabi ya ya yi muwafaqa da shi wajen inganta wannan hadisi hakanan Imam Abu Dawud da An-Nasa'i sun fitar da wannan hadisi ko ki ba shi bane ko wannan hadisi Ibn Hibban ya fitar da shi cikin littafin Mawarid al-Dhama'an lamban hadisi na 2436 daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yadda amma wannan hadisin daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yadda idan muka duba za mu ga mawqufi ne hadisin ma'ana hadisin ya tsaya zuwa ga wani zuwa ga Abdullahi dan Mas'udin bai dingina shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba an gane wannan tayyib daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yadda yake cewa kuntu fil masjid na kasance a cikin masallaci usalli ina sallah فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظم الله صلى الله عليه وسلم يشبه ثلاث ومعه أبو بكر وعمر tare da shi akwai abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda fasahaltu suratan nisa fa qara'tuha yace sai na dauko suratul nisa'i sai na karanta ta falamma faragtu yayin da na kammala karatuna jalastu sai na zauna فبدأت الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي بأن أقام ونن سين كوما نشق بدأ أمتهم الله إنا يبون الله لئن صلاتي كمن ذن الله صلى الله عليه وسلم سنن سين روكا وكينا لي وكينا الدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يشري سل تعطى كروكي دك أبن لك كيسو ذا أباك ثم قال sai manzon Allah ya ce man ahabba an yaqra alqur'ana ghaddan duk wanda yake son ya karanta alqur'ani danye sharaf kamar yanzu zaka saukar da shi da rububin sa falyaqrahu kama yaqra ibn ibn ummi abd to ya karanta alqur'ani nan kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya karanta qur'ani kwararren arrama ne malam shi kansa manzon Allah ya ce kai karanta mu qur'ani inji ya rasulullah na saukan na karanta ma qur'ani bayan ka saukarwa manzo Allah ce ina so ne in ji qur'ani daga wani na an gani ina son me ne in saurari qur'ani daga wajen wani na daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana sauraro Abdullahi Mas'ud sai da yazo fadin Allah ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من قال فيك مش حسبك حسبك يا إشيك يا إشيك فإذا عيناه تذرفان شيك إلى نمو ظن الله سنة زبر دهواي صلوات ربي وسلامه عليه في الآخرة والأولى ثم ظن الله في قال يفد ون يجي قال فرجعت إلى منزلي ما نسي داو جدانا فأتاني أبو بكر سي أبو بكر يزو وجينا الصديق الأكبر فقال يتي هل تحفظ مما كنت تدعو شيئا شين كا هدت وانا ابو da kake roƙon Allah da shi qultu na'am yace mishi eh akwai abu da na haddace nake roƙon Allah da shi sai ce Allahumma inni as'aluka imanan la yartadd inja'al la mas'ud yace cewa nake ya Allah ina roƙonka imani wanda ba a yin ridda gabarinsa an gani dole ka rike roƙo Allah wannan Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu Allah ina roƙonka imanin da ba a yarda a cikin sa wanda baya lalacewa mutum yana musulmi ya kuma mushriki an gane wannan mutum ya bar addini gaba daya ya Allah ina roƙonka imanin da baya baya sa mutum ya koma akan daga digansa ya bar addini wa na'iman la yanfadu Allah ina roƙonka ni'imar da ba ta ƙarewa wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fi a'la jannatil khuldi sannan ya Allah ina roƙonka makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aljanna madaukakiya an gani a mafi daukakan aljannar dawwama yace ya Allah ina roƙonka ka bani wannan يرضى المسعود فأتى عمر عبد الله ليبشره كوي سيغا سيدنا عمر يا زوجا عبد الله بن مسعود دوني مسد بشارة فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه سيدي سدوا سيدي سد أين هو سيدنا أبو بكر يا رجاش فقال سيدي إن فعلت إن أبا أي با ماماكي tun da naga kayi haka innaka la sabbaqun ila alkhairi lalle kai abubakar ka kasance ka riga yi kowane mutum a cikin aikata wani abu na alkhairi kun ji hadisi yadda yake don haka kun ga ashe sai na abdullahi bin mas'ud Allah ya kara mishi yadda yana roƙon Allah da waɗannan addu'o'i yana cewa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu ya Allah ina roƙonka imanin da ba a yin ridda gabarin addini a cikinsa zuwa ga kafirci wa na'iman la yanfadu da ni'imar da ba ta yankewa wa murafaqata nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi a'la jannatil khuld da yin makotaka da annabi Muhammad kazan ko ka shiga aljanna kuma zaka so ina ma ka zama kai makocin manzon Allah ne a can an gane to ya ce ya Allah ina roƙonka makotaka tare da annabi Muhammad a maɗaukakiyar aljanna ta dawwama a gidan lahira kai kenan addu'a ce mai kyau kwarai daga sun jama'a kuma jama'a wannan shine mafi girman abin da bawa zai nema a wurin Allah a duniya da lahira gaba daya Allah ya baka imanin da zaka mutu da shi gangariya to ka gama yin nasara a rayuwar nan na biyu Allah ya baka ni'imar da bata yankewa ni'imar lafiya ni'imar ƴaƴa ni'imar dukiya wacce har ƙari rayuwarka kana da waɗannan abubuwa masu faranta maka rai babu abin da ya kai wannan abin da ya fi kowanne kuma shine a aljanna a cikin makocin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a kun ji wannan jama'a yana da sa'addu'i da ke da muhimmanci kwarai da gaske idan musulmi yana yawan yin ta Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ganin sai mu tsaya a nan saboda kwarewar lokaci mun zo sai mu tashi akan addu'a ta gaba Allahumma qini sharra nafsi wa adilni ala arshad amri ko insha Allah ta'ala kuma ina ganin gobe za mu sauka insha Allah daga muna fata Allah ta'ala ya mana albarka abin da muka karanta ya sanya mu daga cikin bayan sa waɗanda za su amfana da abubuwan da muka karanta a wannan littafi Allah ta'ala ya samu dace da haka gobe an gana ja karatu da gudu kada wani ya ce min a tsaya a yi bayani na'am
wato wani sun ce aura ce kasancewa mutum bai ba sun ce tsaya a kai da mutum lafiya da nisa
na'am kuma a cikin mutum akwai sai da kawai su ba kawai kawai biyu biyu ya zama ya ce wani ba shi da sallah duk wanda ya bi liman a bayan sahu sahun da bai sadi da sauran sahun masallaci bai da sallah in ji annabi Muhammad duk gaggawanka sai ka yi haƙuri ka shigo cikin masallaci abinda manzon Allah ya faɗi cewa idza uqimatus salah idan an tsayar da sallah fala ta'tuha wa antum tas'auna kada ku zo kuna gaggawa in ji manzon Allah ya ce wa atuha wa antum tamshun ku tawo kuna tafiya a sannu a hankali fama adraktum fasallu abinda kuka riska ku sallaha tare da liman wama fatakum fatin abinda ya tsere muku kuma ku cika zuwa neman ya ce assalamu alaikum ba matsala ko kai kaɗai kai sallah za a rubuta maka ladan jami'i in ji manzon Allah saboda wannan ni wannan niyyar da ka taho da ita tun daga gida kai alula ka kamo hanya ka zo da niyyar ka samu jam'i shi ka samu an sallame to ka ji alherin zuwa masallaci kenan amma da za ka yi kai kaɗai a gida ko a rumfar kasuwanka ko a dandalinku to wannan kuma lada ɗaya za a rubuta maka tilo ba ƙari ba rage raka hudu za a yi kuma abin to eh tambaya yi cewa mutum ne ya zo masallacin juma'a bai sami raka'a ba sai samu liman yana zaman tahiyya ko ya sallame zai sallah raka'a biyu sai ce a raka'a hudu zai yi shi azhar zai bai sami juma'a ba eh sai dai azhar an gani ko ladan azhar za a bashi ba ladan juma'a ba
mana wani buga shi da masallaci sai da ko yi shi kawai shi ne a abin sallah wani ya tambaya ya cewa mutum ga shi ga masallaci sai ya Allah sai ya kabbara a kofar gidansa amma da mu ba tare da ya je masallaci ba ce kana da abubuwa na kuwa ko ma fi akan hanya duk wanda yake sallah a haraban masallaci kowane masallaci ne bai da sallah ko a makka ne da madina kake nan ko eh ko a makka ne da madina matukar baka zo ka hada sahu da mutane ba sahu ya zo inda kake ba kana sallah kai kadai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata li munfarid khalf as-saff babu sallah ga wanda ya sallah shi ɗaya tilo a bayan sahu wannan dalilin ne yasa ake cewa mata da suke bin sallah daga gida a masjidin jami'a masallaci saboda fika su ma sallah su ba ta yi saboda ba su taho masallacin ba ba su sadu taho masallaci mutum ko bai iya bin sallah daga wani wuri can saboda yana jin sauci ni wannan ita ce abin da nafi imani da shi na fi yadda da shi a cikin fatawoyin da malamai ke bada ko da wasu malamin suna ganin cewa babu laifi ka iya bi daga gida amma ni abin da nafi nutsuwa da shi gaskiya kuma dalilai da shari'a ta fi nunawa shine mutum bai da sallah kakka bi sallah daga wani wuri ko sika na zuwa ka ce ka tashi asuba kawai da masallacin da kace kana jin sifika ai bari ka bi daga daki kawai ko masallacin da ke jikin gidan ku ka tashi ka kama sallah ga liman a masallaci dai ga kacin kuma a gida to kayakin baban giwa kuma kaloli ba in ka sake sallar ka yawanci abin da yawa da wanda ya to a sake sallah a sake sallah in ko mutum ya ce ta karbu to sai ya kawo wani nafsi daga manzon Allah kun ji wannan mu hadisi mu karanta wallahu ta'ala a'la wa a'lam su yi sallar su a gida mana me yana sai sai sun bi jami'i daga masallaci ita mace in ta yi sallah a gida ladan da ake baka na jami'i a masallaci in ka zo ko daraja nawa ashirin da biyar ko ashirin da bakwai shi ake ba su su yi sallar su a gida an gane yanzu mace in ta yi sallah a falanta ladanta daban in ta yi sallah a uwar ɗaka ta fi lada an gane wannan kai da ta yi sallah a farfajiyar gidanta a waje da ta sallah a cikin ɗakin ta a falo to in ta sallah a falo kuma ya fi na tsakar gida lada in ta yi na waɗaka ya fi na falo lada Mm. haka malam zikin suka ce kuma akwai hadisai wanda suke nuni zuwa ga haka saboda ka su yi sallar su a gida su ba su da matsala da su yi sallar nan ladan da ake baka in ka zo jami'a a matsayin dole shi ake ba su su yi a gida ka ganin ko mata sun tafi da lada ko bayan Allah kun tafi da lada ba sai kun bi masallaci ba babu dole ku yi sallar kawai a gida shi yasa muke cewa mata a tsaya a koya musu sallar nan malamai ku ji tsoron Allah ku koya mata sallah ka ji tsoron Allah mahaifiyar ka tsohuwan nan ta gabata sallah daidai kaka ce kai ni in ci gyaran uwata mm gyara mata addini ba ruwan shi da yawan shekaru ilimi shine addini ko yawwa dan da a ce yanzu shekaru ake amfani da shi ba zan zo in zauna a wannan kujerar ba dan a masallacin nan akwai sun haife ni an gane wannan aiki kwarai da gaske to amma ilimi ne abu shine addini kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani yaro ma da bai balaga ba ya zama shine limamin garin su saboda shi yafi kowa iya qur'ani an gane wannan aiki manzo Allah ya rada shi a matsayin liman kaga ɗan shekara saba'in ma wa zai bi wannan yaron zai bi sallah eh kaga ashe addini ilimi ake amfani da shi ba wai yawan shekaru ba ba da tako bane addini a'a ilimi ne duk takon ka ba za ka iya gane abu kaza daidai bane sai ka je ka koya a wurin malami shi za mu ke ce mu dattawa a koma makaranta dan abin da ya rage mana na rayuwar nan ya rage muku kuma ku koma ku je ku zauna a gaban malamai kuna sauraron karatu ana koya muku yadda za ku yara ibadojin ku dan rayuwa ta kusa ne ta kusa karewa Allah ta'ala ba ne kun gyara ba shi ne abin da muka magana muka ce manzo Allah ya hana ana karanta mana hadisin ko nace ba a zuwa masallaci a guje ko ka ƙara saurin da zai sa idan ka yi ruku'i ba ka da natsuwa kana ta numfashi manzala cewa yi idan aka tsaye da sallah hadithin bukhari da muslim manzala ce fala ta'tuha wa antum tas'auna kada ku zo kuna gaggawa kuna gudu wa atuha wa antum tamshuna ku tawo kuna tafiya a hankali abinda kuka riska tare da yi muku sallata wanda ya tsere muku yi ne ku cika ba ku rama ba ku cika eh sallah ba a rama cikawa ake yi kai za ku jaje tsawo eh shi abinda manzo Allah ya ce wa ma fata kun fa'ati mu abinda ya tsere muku cika ka gani akwai ruwan da cewa faqadu ku yi ne kurama amma ba ramu ku ake nufi ba al-qada'u na nufin al-itmam an gane wannan eh dan kamar da Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kaga fa idza qudi amma in kun cika sallah shine al-itimam anan fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika ayyukanku na aikin haji fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram Allah ta'ala ya samu dace ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آمين